yau wannan rana ta alhamis wanda ya gina da goma sha biyu ko daga watan shawwal hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma wanda ya dace da hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin za mu soma wannan littafi mai tarin albarka mai tarin daraja littafin shalibiya kafin mu shige shi ina ga akwai kwarekware shimfiɗa da ya kamata na yi asal littafin da na shalibiya ba waƙe ba ne rubutun zube ne akwai abu amurdani wanda ɗaya daga cikin malamai ne na ulumul qur'an na kuma qira'atul ashara ya littafin su mai suna at-taysir abu amurdani mai ko Allah nan to kawo shi kawo shi abu amurdani mutaqaddim ne kun ga shi abu amurdani ga shekarar rasuwarsa a wannan shekarar ya rasu shi abu amurdani da littafin at-taysir shi kuma imamu shafi'i za ka ce an haife shi in ban manta ba ɗari biyar da talatin da takwas ya rasu ɗari biyar da casa'in in ka duba gaba ɗaya shekarunsa hamsin da biyu ne a duniya shi sha biyu kai sai suka ce bai ma cika hamsin da biyu ba hamsin da ɗaya da ‘yan watanni don bai cike hamsin da biyu ba to da ya zo shi almamu shatubi shatuba sunan garinsa ne a cikin andalus shi sunansa alkasim ibn firru za a gani a cikin abin nan firru ibn khalaf ibn ahmad kamar yadda shura suka ce shi firru luga ce wadda take hajamiya ma'anarsa alhadid shi ne firru eh to shi alƙasir ibn feru ya haddace littafin attafi don shi a makawa kaifin shi bai taba ganin wani abu haka a kaifin shi to ya haddace shi hadda irin yadda ake haddace fatiha haka ya haddace littafin attafi abin attafi to ya je ardinsa gun malaminsa akwai wato kamar yadda kuka sani andalus gari ne na musulunci daga baya aka mamaye shi to akwai wani gari balansiya wanda baya da nisa da kurduba to a can malamin da kai kira ake ki a wajensa idai qira'atul ashara munsa da kuma sauran fannin nuka idan kana so ka samu cikakken tarihin sa akwai littafin ibn jazari sunan sa gayatul nihaya gayatul nihaya nan fi tarihin qurra to za ka ga tarjama mai faɗi ta shi abin na shaɗubi to kaga in ka ce shaɗubi kamar ka ce alkanawi amma shi sun su alƙasim ibn firro ibn khalaf ibn ahmad suna suke to mutum ne wanda imamu zahabi da kasa sai sayarwa alamin nubala yake cewa huwa ayatun min ayatin da suka ikita ya tawakkalu zaka'a wato kwakwalwar sai da kasan balbala take saboda yadda Allah ba shi wata kwakwalwa ta mamaki yanzu kun ga banda shadibiya da ya waƙe littafin a tesir na farko shi a tesir ɗin da ya waƙe to za mu gani ya yi ƙare-ƙare don za mu gani yana cewa wa alfafu ha zalci bi na shirin fawa'i da za mu zo nan gaba cewa ita wannan waka ta sato tana da fa'idodi ƙari akan ba littafin a tesir wanda ya zama ya waƙi akwai abubuwan da babu a can da ya ƙarƙara su sannan ga gudun duniya na mamaki gudun duniya su da tsantsir ya fi da ake zato a tarihinsu suna cewa sarkin lokacin sa andalus ya so ya ba shi alƙalanci don wasu da ce ma ya ma fara ita waƙen shaɗabiyar a andalus har ma ina jin ya zo ja'altu a ba ja da alakulli ƙari haka wasu ka ce to sai shi sarkin lokacin ya ce to ina so yi masa alƙali a lokacin kuma in basara ke ce zai ma zai yi abba wanda ya sai shi a'a to shi kuma mutum ne wanda ya tsani duniyan nan da abin da ke cikinta sai ce to yanzu a yi masa izini zai je aikin hajji da ya dawo aikin hajji shi kenan aka yi masa izini da ya aikin hajji sai ya nisa shi kenan bai sake har abada har ya koma ga Allah bai koma ga Yesu saboda ya guje ma alƙalanci mu kuma yanzu kuma kamun kafa za a yi taidan a samu to sannan in ka zo fagen hadisi to wala ka samu ta gidansa idan ka zo ɓangaren luga ko sanin ƙa'idun ai littafi sa ba zai nuna ba samun irinsa na ma zai wahala imamu zahabi yake cewa ya waƙe a tamhid na ibn abdulbar ku duba a tamhid mujallar da wajen 25 ya ce to shaɗibi ya waƙe shi a cikin baiti 500 kacal in ka hada da ka da sai a tamhid sai dai min asabi shadid ya daga cikin mafhudat wanda babu shi yanzu sai daga cikin abinda tatar suka halakar da su a cikin ruwa to saboda haka sannan imamu zahabi akwai littafinsa shi ma sunansa ina jiya sun littafin ma'arifatul ƙurra'il kibar na mai tarjamasa a cikin siyar na mai tarjamasa akwai tarjim da yawa nasa to abinda nake so in ce wato duk malamai suke tarjamasa suka ce akwai malamai da suka yi waƙe na ƙira'at misali abu ayyan mai tafsir ba'al muhit ya yi waƙe na ƙira'atu saba suna cewa waƙensa ma ya fi daɗi kamar sama da shalibiya amma kuma allah bai tabbatar da ambatanta yawan zai ita ba kamar shalibiya saboda a duk tarjamar su za ku inda yake cewa duk wanda ya karanta littafin nan nasa to allah sai ya fara da shi saboda allah ya sani saboda shi to saboda haka za ka ji malamai suna cewa an kai lokacin da duk gidan da za a ce na musulmi ne to ba za ka rasa littafin da shalibiya musamman irin wancan wuladen nasu har ma ina jin ko ibn jazzari ne kowa yin ya ce akwai lokacin da aka zo aka yi neman shalibiya babu sai tasa aka ce to yanzu za a zo a auna ta da zinari a bashi nauyin zinari ne sai bai yadda ba mana a ba shi zinari nauyin wannan abin aga kimata ta aibata wasa da su saboda haka allah ya azurta littafin da malamai wanda suka yi masa shirki daban-daban to abin da nake so fahimta kafin mu shiga wannan kira'o'i za ku da cewa kira'atu saba'a as-sugura ko kira'atul ashara as-sugura ko kuma ƙira'adul ashara al-kubura to wacce ce sugura wacce ce kubura kuma yasa aka ce ma sugura sugura me yasa aka ce kubura kubura kun ga shi anan al-imam shatibi da ya zo ya waƙe littafin at-tafsir za mu ga anan ciki baki ɗaya duk ƙari'i zai ambata masa rawi biyu ina cewa sawfa tarahum wahidan ba da wajen ma'asnain min ashabi mutamassila za a gansu ɗaya bayan ɗaya kowa kuma da almajiransa guda biyu ba wai don iyaka almajiran kenan ba sannan kuma kowane rawin za ka samu cewa to akwai ɗalibinsa guda ɗaya wanda ba an bata a sha biya ba yanzu misali kamar ka ce in ka ɗauki mu ɗauki warsh warsh za ka sai kira'an nafi'u ko riwayan warsh tariq kuma na yusuf al-azraq kaga wani an tariki sharbiya kenan in ka dauki hafs ka ce qira'an asim riwayan hafs tariq na ubayd ibn sabbah in ka dauki qalun misali ka ce qira'an nabi riwayan qalun sannan kuma tariqin hulwani to anan an tariki sharbiya kowane qari'i ya ambatan masa rawi biyu kuma kowane rawi sai an bata saifin tsarik mutum daya to ibn jazari da ya zo ya ga wannan tafi na at-taisir wanda shi imamu shaɗibi ya waƙe ya zama shaɗibiya hirzul amali sai ga cewa to ya kamata da ƙira'o'in nan mashahurai goma ne bari ya ciki uku sai ya littafin dona ko da shaɗibiya baiti dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku to sai shi ibn jazari shi kuma ibn jazari ya rasu in ban manta ba ɗari takwas da talatin da uku shi suke ce mashi katibatul hufaz to shi kuma da ya zo sai ya durra ya yi littafin durra wanda shi ne cikon ukun da za ka cike shadubiya kunga shadubiyan nan an gina ƙura guda bakwai nafi almadani ibn kafir almakki sannan kuma abu amur albasari ibn amir ashami sai asim hamza sai alkufiyun kunga bakwai to sai ibn jazari sai ya ita wannan durra ita kuma sai ya kawo kira'an yaqub al-hadrami wanda kira'an yaqub mabaniya ce akan kira'an abu amr sai kuma ya kawo yazid bin qaqa shine abu ja'far shi kuma malamin nafi'u ne ma to sai ya kawo kira'a sai ita kuma mabaniya akan kira'an nafi'u sai ya kawo khalaful ashir shi khalaf a cikin shatibiya rawi ne na hamsa to yanzu kuma ibn jarir sai bi wani ɗarɗe ya bi wasu asane ya samu inda ya zamo ƙari'i mustaƙilli to sai ya fitar da ƙira'arsa ta zama ƙira'a mai cin gashin kanta shi yasa a cikin durra da ya zo sai ke cewa wa ramzuhumu thumma ruwatu ba'dihim ba'dahu fa in khalafu azkur wa illa fa umila ma'ana sai ke cewa yanda ramzin qurra'u sab'a yake a cikin shadibiyya to haka nan ramzin ukun nan yake ma'ana yadda yake ishara da alif akan nafi'u to shi ma abu ja'afar ramzinsa alif ne yadda yake ramzin ha a wajen abu amur to shi ma yaqub ha ne ramzinsa yadda yake da ramzi na fa a wajen hamza to shi ma khalaf ramzin abin nan shi ke cewa fa in khalafu idan sun saba ma waɗancan ɗin ma'ana duk inda abu ja'far ya saba wa nafi'u ko inda yaqubu ya saba ma abu amr ko inda khalid ya saba ma hamza azkur to zan ambata wa illa in ko baka ba umina kawai sai in shiru ma'ana duk inda bai ce wa na saba to ta bi kira sa kawai akan wancan to shi yasa dama ita durra kai ma ka bata kan makanka lokaci ka ce ka yi ta in ba kai shadibiya ba zai taɓa yiwa ba domin ita mabaniya ce dama akan shadibiya mun gane ko to kasancewar da ya wannan durra ta zamo ta cike gibin shaɗibiya an samu ƙira'atul ashara to kuma sai ya yi littafinsa an nashiru fil ƙira'atul ashar sunansa kenan mujalladi biyu ne nashar akan ƙira'a guda goma to nan kuma sai ya bi asani daban-daban wanda sun ce asani ba sun kai wajen 980 wasu ba sun ce sun kai dubu wani suke mutasar inda ne suka sallam to nan sai ya sake fitar da kira'o'in waɗannan malamai dai guda goma to amma kuma da ƙarin furu da suke mai yawa ma'ana duk abin da ya tabbata a cikin attaisir na abu amur dani kuna fahimtar magana ta duk abin da ya tabbata to sai da ya tabbatar da shi a cikin littafinsa a nashar kuma sai ya ƙari a kai saboda ka sai ka samu yanzu misali kira'an na fi riwayan warsh sai ka samu ahalar turuk wajen mutum hudu ko biyar don na warshi ne gaba ke a cikin abin na a cikin nashar to kuma nashar din sai sake da kuma sai ya waƙe shi kuma ya tsaye batun nashar ita kuma ina da za ta kai wajen baiti dubu ita ma da yan kai to amma ita rajis ce shi kuma sharabiya kun ba albaharu tsawai ne shi yasa wancan ba ta daɗin hadda sosai wani ta fi ta daɗin hadda to kenan me yasa aka ce ma wannan alqira'atu ashra as-sughra saboda karancin tafri'at a ciki an yi iktifa'i da rawi biyu a sabu turk mutum ɗaya ɗaya amma kuma a cikin tsaimatun nashar da kuma a cikin a nashar bukatun ashar shi kuma an wasu a an faɗaɗa to wannan a takaice don mu zamo alamar siritin na wannan ɗin wannan tasha ibiya da dura shi ne ƙira'atul ashara as-sugura amma ɗaibatu nashar da kuma annashar shi kuma kira'atul ashara al-kubra na fata mun gane to to bari mu dan taba a abin nan wato duk mutum wanda yake mai daraja akwai mubalagat a wajen tarjamarsa wasu malamai suna ɗan rarragewa daga cin abin da ibn jazari ya kawo a cikin littafin zagayatun nihaya ikita daga cikin baiwa da allah ya maimam shatubi wato mutum ne wanda yake kamar allah kwarin yi masa al'amura za ka samu ɗalibai a makarantarsa tun dare suke za su kama layi ya yi sallah asuba yake zauna a fara karatu da dama an ce da ya zauna sai ce fali ya kara il'awwal na farko shi zai fara karatu to wata ran yana zuwa sai ce fali ya kara isani na biyu zai fara karatu ibn zai yake cewa to na farkon sai ta mamaki ko wani laifi yi wa malam kuma shi ya riga zuwa ka tsallake shi ya yi ta tunani kawai sai ya tuno cewa yana da janaba a wannan daren saboda gaggawa ka a riga shi kama layi ya manta bai wanka bai zo to akwai amma mu kusa shi ne ya gudu ya je ya wanka ya wankan ya gama da ya zo na biyu bai gama ba ina zama na kamar sai ke falai ƙaryar awwal to wala akwai abubuwa da ake fada wasu za ka ita sun inganta wasu wallawa adam da ta abinda suke fada ta akwai lokacin da wannan tafiya da zai aikin haji to shi yaron zafi almajirinsa yana jaye da shi a kan raguninsa ana cikin tafiya akwai wata bishiya da reshenta to da yanzu ya kusa wasu ya ce akar makala a duka akwai reshen bishiya sai duka aka wuce to da aka mai aiki ya ji aka dawo daidai wajen kama a sosai duka bai musa maganin ba kawai sai duka sai na kauta sai da makarsa wata abubuwa da zaka ji ana faɗa duk da cewa wasu na ta karijat wasu ke cewa wani allah allah ne buɗa masa wasu suka ce ba abin mamaki ba da tun da su al'ada su da in suke karatu suke ƙila yanzu ya haddace hizifi na waye tun daga wannan wurin har yaje inda ya ce to kuma ya ɗauko wannan karatun ana zuwa daidai nan ya san cewa an da zai yi daidai wannan kushe ba amma maki daidai zai iya yi wa wallahu alam to Allah zai dukan mu to bayan Allah kamar yadda muka gani a al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala ya fara wannan waƙe na sai bude shi da abinda sauran mawallafa suke bude wato ainihin talifin su shine fara sunan Allah ya ce bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwalan tabaraka rahmanan rahiman wa mu'ila daga ce bada'atu daga ce iftada'atu duk ma'anar su daya ma'ana dai na fara wannan sai yake cewa bi bismillahi kun ga ba'un guda biyu suka ce ita wannan ba'un ta farko ba'un ta'diya al-ba'u thani ba'un isti'ana ba ta farko ba ce wadda take ta'addin aiki zuwa ga mafuhuli ita kuma ta biyun ta neman taimako ce kenan kamar ya ce bada'atun musta'inan bismillah tunan suka ce tun a ce bismillah kenan bi asma'illahi kulliha ina fara wannan wato ina fara da sunan Allah subhanahu wataala fi nazmi a cikin wannan annazam suka ce ne al-manzum annazam shine tsarin waƙe ma'ana al-manzum to nan ya ce bada'atu bi bismillah fi nazmi in aka ce annazam kamar an riga an gama ta sai suka ce to anan ko dai ya ambace ta annazamu tafa'ulan domin fatan Allah sa ta kai wannan matsayin dan a lokacin da ya fara bata zamo annazam din ba ai sai an gama gaba ki da ta zamo annazam to amma sai ya ambace ta suna annazam suka ce to ko dai ya ambaci wannan tafa'ulan domin fata ta gari Allah za abin yi ko kuma ya ambaci wannan ya ce annazam yi wannan alif da lam ma'ana kamar yana istihdarin ta takan maluda ta a wajensa akwai abin da za ka nuna kamar gashi kuma ba gashi gashi a lokacin ba suka ce zakan misali da yake cewa a haza min shi'ati wa haza min adu lokacin da alaƙi mazan sallam wahayin haza min shi'ati akwai min shi'ati din kusa babu wa haza min adu kaga an isa zarin ba'id ne zuwa ga wato abin alƙurb suka ce to wal'alla shi ne wannan to wannan awwalan din ko dai ya ta'alliki da basmala ko ya ta'alliki da annaba ko dai yana nufin bada'atu bi bismillahi awwalan wato tashin farko na soma ina mai neman taimako da sunan Allah ko kuma awwalan ta zama ta yi ta'alliki da annaba kan yaqul bada'atu bi bismillahi fi hadhan nazmi awwalan ma'ana nazman awwalan ma'ana waka ta farko a wannan babin saboda an ce ba wanda ya riga shi waƙe qira'atu sab'a a bisa nazam shine wanda ya fara to kenan kamar nufin fin nazmil awwal ma'ana waƙe a karan farko to shi ta zata yi ta'alluki da kowanne to sai ya ce tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila wanda duka halatu ne na lafazin jalala ma'ana halata kaunihi tabarak halin kasancewa Allah wanda albarkatunsa suka yawaita halata kaunihi rahmanan halata kaunihi kaunihi rahiman wa halata kaunihi mau'ilan halin kasancewa rahman kuma rahim kuma mau'ila wannan kun sha jin maganganun malamai mai bambanci tsakanin rahman da rahim wasu suka ce ar-rahman sifatu fi'il ce sannan ar-rahim sifatu zat abun afwan haka sai ar-rahman sifatu zat sannan rahim sifatu fi'il kaga Allah ce wa kana bil mu'minina rahima inna allaha bin nasi la raufun kakin ta zama sifatu fi'il amma ba a ce wa kana rahamana ba ba zai zama haka ba to suka ce shi rahman sifatu zat ne to amma sifatu rahim ita kuma sifatu fi'il ta ta'adda ila maf'ul bihi wasu ku ce a'a ar-rahman shine wato manya-manyan ni'imomi bayanannu rahim kuma su ne da ka'ifin ni'am wanda suke wato ainihin boyayyu duk dai an ambaci maganganu da yawa kan wannan mau'ila wato Allah shine mafaka suka ce wannan kalma ta mau'il bata zo a cikin qur'ani ko hadisi ba sai dai ma'anoninta ma'ana a jingina ga Allah kaga dai sai ilayhi marji'ukum kaga marzi al-maw'id da irin kalmar suke kama da wannan to sai yake cewa wasannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin al-muhda ila an-nas musalla kun ga can duk da cewa an yi sabani mun ce ita wannan awalan an yi sabani mai take ta'alluki wasu ce suna ta'alliki da bismillah ko wasu ce da annazam amma abinda zai nuna mana ta fi ta'alliki da bismillah wannan bashi da biyu da ya ce wasan na yi kuma na biyunta sallallahu rabbi ala rida wannan sallallahu sun ce za ka yi takadirar ko dai wasan na yi bi sallallahu na biyunta da sallallahu kenan sai zan mansubun bi nazarin hafiya ko wasannaitu bi qawli sallallahu ko wasannaitu bis salati qa'ilan sallallahu duk wannan uku ka faɗa kowane yayi to sai na biyun ta ina mai salati wato ubangiji na yi salati alar rida ga manzo alaihi salatu wasalam nan arrida suka ce ko dai ana nufin arrazi ko almarzi in aka ce arrazi wato mai gamsuwa da dukkan abin da Allah ya hukunta wala saufa yutika rabbuka fatarda kaga annan ya zama arrazi wato Allah ya faɗa mana Allah Allah zai baka ranar kyama har sai ka gamsu eh har sai ka ce ya isa Allah za mu dace to sai suka ce ko kuma arrida ya zama wa zirriba kenan sallahu rabbi ala zirriba har da isin fa'il ke to ko kuma arrida ya zama almardiyu almardiyu wato abin yarda Allah yake cewa ya sunan wannan aya ta ce sudu ta'a fatar ba can karshe abin nan marin ali ya farko ayar eh eh a'a abin nan menene ya haɓa ya abin nan haba ga abin nan ga abin nan fasbir alama ya kuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda ko turda akwai qira'a kisa'i da shu'ba la'allaka turda wato domin a yadda da shi kaga an ya zama almarzi ko in kuma ya zama alaka tar za ka ranta ya zama arrazi shine sun fa'i to dai arza din zai dauki abin nan to ka anna sa'ilan sa'al man arrazi aw almarzi fa qala muhammadin almuhda ila an-nas mursala sai yace muhammad sallallahu alaihi wasallam almuhda abin kyautarwa kuma ya inganta hadisi manzo Allah yake cewa ana rahmatun muhda ni wata rahama ce wadda Allah ya kyautar da ni ma'ana wata kyauta ce Allah ya mana ta zo manzo alaihi salatu wassalam to shi yasa ce muhammadin lil muhda ila an-nas mursala manzo alaihi salatu wassalam wanda aka aika shi aka kyautar da shi zuwa ga mutane a matsayin manzo mun gane ko to sai ce wa itratihi ثم الصحابة ثم من تلاهم الإحسان بالخير والبلا wannan salati da sallama su tsallaka wa itiratihi ga iyalansa suka ce al'itira su ne wato ‘yan uwansa mafi kusa mana kamar ka ce alhashimiyun wanda suke hashimawa musulmin cikinsu banda kafirai su ne itira tun sahaba sannan kuma wannan tsirar da amince tabbata ga sahabbai tun man talahum al-insani sannan kuma ya tabbata ga wanda suka biyo su a bisa kyautatawa wubbalan bil khairi wubbal jam'u wabil wabil shine mamakon ruwa fa in lam yusibha wabilun fatal to wubbal shine jam'i na wabil kenan su wubbalan bil khairi wato da sahabbai da sauran bayan Allah na kwarai wato ta fuskan alkhairi da suka bamu kan mamakon ruwa ne da gaskiya akwai wannan ilimin da muke ta mora domin su suka wa mana dakonsa har muke ta morarsa to kenan kaga sun zamo kaman mamakon ruwa ba su yi mana ruwa duk abin da Allah ya sanar da su ba to sai ce wa sallastu anna alhamdulillahi da'iman to anan wasu sai suka so su yi masu ɗin sidiraki wasu kuma suka ba shi mafita suka ce wai ina ma da ya ce ba da atu bi bismillah hattin nazami awwalan tabaraka rahamanan rahiman mu'ila kuma da sai ce wasan naitu annan hamda tunda duk magana ake akan Allah to kuma da sai ce wasan laftu sallahu rabi ala rida ko gane sai suka ce a'a ai abin da ya sa yi wannan ya so ya bude da hamdala ya rufe da hamdala shi kenan ya fara da suna allah ya rufe da shi eh kaga wannan uzurin ya yi to ya ce wasan laftu na ukunta annal hamdalillah da'imu godiya tutur a wajen allah take wa ma laisa mabdu'an bihi duk abinda ba a fara shi da gode ma Allah ba ajramul ala mai yankakkiyar daraja ne anan suka ce kaman yayi isa shahadi da hadisi yake cewa kullu amrin bi balin la yubda'u aw talwa bi dhikrillah ko bil hamdillah ko bil basmalati fa huwa ajzam ko aqta ko abtar shi wannan hadisin hasanun ne da gairi duk isnan da kabi za ka samu yana da rauni kamar ka haɗa majamu'u turuk zai zamo hasanun da gairi kamar da ibn hajar ya ambata mun gane ko? to sai yake cewa ba'adu bayan ambatar sunan Allah bayan salati bayan hamdala fa hablullahi fina kitabuhu yace to igiyar Allah a cikin mu shine littafinsa kuma akwai tabbas hadisi wanda ya ambata haka ina jin ma nan malam ya kawo shi cewa kitabullahi hablum mamdudun min sama'il ardi kitabullahi hablum mamdudun littafin Allah wata miƙaƙƙiyar igiya ce daga sama zuwa ƙasa to kaga wannan ya nuna shi abin da ya faɗa hadisi ne sai ce fa hablullahi fi la kitabuhu yace igiyar Allah a cikin mu shine littafin sa kaman wa atasimu bi hablillah ko wasu malamai suka ce shine kitabullah wasu suka ce islam dai abin yana kuma zuwa ga abu daya sai ce fajahid bihi hiblal ida mutahabbila wato daga cikin mizarsa sai ya kawo maka waɗansu kalmomi masu kama da juna kuma su mamanta fuskar bala kaga sai ce hablullah kaga igiyar Allah sai ce fajahid bihi wato ka yi ɗauki ba daɗi da shi littafin Allah game hiblar ida makircin magauta hibl a nan shi ne wato ainihin makirci mutahabbila kana mai kafa musu tarko ma'ana wato shi wannan ƙur'ani ka yi wukar gindi da shi duk wani magaucin musulci ka ɗana masa tarko yadda za ka ragargaza shi da littafin Allah to shi ne abin da yake faɗa to da to ta shi ke nan barbuta to ni na zace za mu yi baiti goma ko to shi ke nan babu laifi sai mu rika yi da sai mu rika yi da kaɗan kaɗan insha Allah Allah ya fara da ni dai don Allah abin da nake so in gaya mana yawa ina maimaita mana don Allah mu dinga muraja'a ina maimaita mana ko ga irin damun makin nan wato sukan faru musu sukan faru sukan musu sai suka wasu faru sukan faru abinda ne ne sai aka yi karatu kan mana majalisi ba zai mu dawo su ba ne amma da kuma ce ba karatun majalisi kuma ya kamata su ne da lafiya ko sai daga ya kamata wani shi ne ya kai da sa da su da nesa